والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد زم تشتري فينا شفرة تشتري من الصحيح مسلم yau sha takwas ga watan rabiu al'awwal hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin sha biyu wata dubu biyu da goma sha shida ta miladiya za mu tashi babu ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina sila ta yi sai na na'am na'am
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا
na babin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ɗauki wanda ya ɗauki makami kan ya yaƙe mu to wannan baya daga cikin mu
حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى
na'am قال qala na'am حدثنا يحيى بن القطان yahya shine ibn sa'id yace wa huwa al-qattan ay ibn sa'id ibn fayruz وحول السنة na'am وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم wannan wa ibn numair wanne ne ibn numair din nan abdullahi ne yawa aha.
كلهم kulluhum damirin ya ko yana kuma zuwa gaba ya hayal qattan da abu usama da ibn numayr ahsan na'am
النافي عن ابن عمر na'am daga ubaidullah abu ubaidullah ibn umar al-umari wanda shine wanda ake cewa al-musaggar al- shine shine fiqa Al- al- al-mukabbar kuma shine da'if abdullah ibn umar al-umari shi da'ifi ne na'am عن النبي صلى الله عليه daga وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam وحول السنة na'am وحدثنا يحيى بن يحيى na'am an-nisaburi na'am قال قرأته على مالك ya ce na karanta hadisi a gaban malik Amma- shi malik malik baya malik sai dai a karanta yana gyara malik baya kara baya karanta a mutane su kaga haka duk wanda su su imam muslim da yake yana da dukkan wajen amfani da lafazin riwaya sai ya faɗi yadda dan duk wanda dai zai karatu daga wajen malik sai dai ya karatu alai zai ce karatu ala malik na'am النافع عن ابن عمر na'am أن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce من حمل علينا السلاح wanda ya فليس dauki makami a kanmu wato ya domin ya yaƙe mu فليس منا to baya daga cikin baya daga cikin al'umma wannan kamar yadda ya gabata a cikin tawilin da ake yi a za a dauke shi in aka dauke shi ala a a- in aka dauke shi a akan a a zahirinsa cewa falaisa minna ba musulmi bane ma'ana in ya in ya halatta yin haka in ya halatta yin haka amma idan yayi ne bisa ta idan yayi ne a ba ba tare da ya halatta ba to wannan yana daga cikin wanda suka zo daga cikin suka aikata manyan sako a saboda haka a bisa wannan dole sai a yi tawilin hadith din sai ana fa huwa mahmulun alal mustahil a wannan mun faɗe shi bi ghairi tawil fa yakfu wa yakhruju min wa qila ma'anahu laysa ala siratina alkamila wa hadina baya kan wato al'adar mutum cikakka da kuma wato hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam
حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
Eh, a- duk da yake waɗansu daga cikin malamai kamar su fiyan ibn oyena an yoito an ruwaito baya son ake tawilin hadisin a bashi kawai haka alaisa minna baya cikin mu dan mutum ya ɗauki ya zai ji abin da ah, saboda babinsa babin wa'id ne, ban tsoro saboda haka a babin ban tsoro kuma ba lallai wa'id ya zama to tamfili ba saboda haka wanda ya dauki wanda ya yi ko da bai halatta ba baya cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, amma da zai mutu ana ji masa ruwa na alkiyama ba zai tashi cikin al'umma ba wannan shine babin wa'id shi yasa imam abu a- sufyan ibn uyayna kamar yadda nan imam an-nawawi yake faɗa yace wa kana sufyan ibn uyayna yakrahu qawla man yufassiruhu bi laysa ala hadina wa yaqulu bi'sa hadha al-qawl yani bal yumsiku an ta'wilihi liyakuna awqa'a fi an-nufus wa ablagha fi az-zajr wallahu a'lam na'am
حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير wannan muhammad ne ko na قال حدثنا مصعب na وهو ابن المقداد ibn al-miqdam na حدثنا إكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه na عن النبي صلى الله عليه وسلم قال na من سل علينا السيف wanda ya wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna alaina sayf wanda ya wanda ya zara takobi akan mu domin ya yake mu فليس منا to baya cikin
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة yace haddathana abubakar ibn abi shayba na وعبد الله بن براك الأشعري da abdullahi ibn barra al-ash'ari وأبو كريب طالب na afwan salama a cikin hadisin da ya gabata salama ibn al-aqwa iyas ibn salama ibn al-aqwa al-aslami abu salama al-madani yarwi an salama wa huwa ibn al-aqwa al-aslami sahabi an abihi shine salama ibn al-aqwa na'am na'am حدثنا أبو أسامة na'am عن بريد عن أبي هريرة buraid عن ibn أبي- abdullah ibn abi burda عن أبي موسى abi musa huwa al-ash'ari عن النبي صلى الله عليه وسلم قال na'am من حمل عليه annabi sallallahu السلاح alaihi wasallam ya ce man hamala alaina silah wanda ya dauki takobi akan mu فليس to منكم baya daga cikin mu kun ga hadisin salama ta ibn al-aqwa shi ya fassara ma'anar man hamala alaina silah da cewa man salla alaina silah dan kar ka dauka wani wanda yake zai yi zai iya yin tafiya akan luga kawai ba tare da ya duba ma'anar hadisi ba tare da kuma ya duba qawaid ba bisa a'a to to kenan wanda ya mana da kwanta kobi falisan lamelin da kwanta kobi ko wani ba zai iya daukan wannan ba mai ma amala lana ya haka ne sai ka san su huruful jar ana ce ta nuru ba abu ha sai a ce alaina ai abin nan anna ala tana zuwa da ma'anar an na'am
دار قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا babun faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna wato wannan kun ga shi a al-imam Abu Awana da yazo sai yace ba a- sai yace wato al-ashiya allati al-a'malu allati bari'a minha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga wanda ya aikata su haka ya kakkawo su kun ga ko shi kuwa imam ah, imam nawawi ya kakkawo su daban-daban na'am
حدثنا قتيبة- حدثنا قتيبة بن سعيد na'am حدثنا يعقوب
utaybata bin sa'id al-baghlani al-masri
حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري yaqub ibn abd alrahman ibn abd al-qari abd alrahman ibn abd al-qari
وحول السند Ah, wannan al-qari dinna mansubun ila qara al-qabilatu ma'rufa ba al-qari ibn na'am
وحول السند na'am وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان na'am haddathana muhammad ibn hayyan abu al-ahwas حدثنا ابن أبي حازم حدثنا ابن ابي حازم كلاهما عن سهيل عن حين أبي سلمة صالح.
ابن أبي حازم الأسلمي مولاهم ابن أبي حازم أبو حازم ابن سلمة ابن ابن دينار وابن أبي حازم ونين شيء ابن أبي حازم عبد العزيز ابن سلمة بن دينار كان كو أها، أشكن نعم سلمة بن دينار شيني أبو حازم فابن أبي حازم شيني عبد العزيز مي مصدرك نووي أها إيه عبد العزيز ابن أبي حازم نعم أكيد na'am ci gaba كلاهما عن سهيل بن ابي صالح kilahuma an suhail ibn abi salih daga suhail ibn abi salih عن ابيه daga babansa عن ابي هريره daga abu hurairah radiyallahu anhu ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من حمل عليه السلاح فليس منا wanda ya dau wanda ya zara takobi a kanmu baya daga cikin mu ومن غشنا فليس منا wanda kuma ya yi mana algus baya daga cikin mu
وحدثني يحيى بن ايوب
na'am haddath yahya ibn ayyub al-ghafidi
وقتيبة بن حجر na'am جميعا عن اسماعيل بن wa جعفر kutaiba wa ibn hujr ne wa kutaiba wa ibn hujr ko ko ba haka ce ba haka yace na'am jami'an ali ibn hujr
عن اسماعيل بن جعفر daga isma'il ibn ja'far al-madani ibn abi kathir qala ibn ayyub hadisin sa ibn ayyub ab- a- a- yahya ibn ayyub yace حدثنا اسماعيل yace haddathana isma'il قال اخبرني على qala akhbarani al-ala wato su- su- shi ba an isma'il yace ba ya kawo da sigatut tahdith
عن ابيه علاء ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة آه ابن يعقوب مولى القرقة عن أبيه دقى بابنسى شيني عبد الرحمن ابن يعقوب الخرقي عن أب... آه، دقى بابنسى شيني عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي
عن ابي هريره دقى أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جامع ذا الله صلى الله عليه وسلم مر على سوره طعام يا وجه دوكن كومي واتوني آه تا- آه آه da ake ce ma ta eh haka tarin abinci da aka sa haka kamar hatsi inda masu irin masu awo wanda za ka sun shimfiɗa hatsi haka komi eh arkomi shewa Dishewa. eh ta saukwatan cigo irin abin da ta na kasa da ake a wani a yanzu ne da kasa ita ke kira da cewa a misali wai nake wasu na faɗa saboda to shi da to shi dai sufura dai inda dai kaga inda za ka ga inda kake ganin dai wajen yan hatsi za ka ga sun sun sun zuba abinci eh, wanda za a rinka auna aunsa eh zu- zubi to amma a- abin nan shi a'a ai wannan wato kun san shi amfanin daɗin karatun soro kalmomin da suke amfani da shi sai ga wani lokaci a ɗauko hausa ka sana wani lokaci ta sokoto sai ga a cikin hausa wanda ta ba da ma'anar Eh, shi yasa yake da amfani lokacin da muke a gyara da muke yin muraja'an tafsirin malam abubakar gumi na fassararsa na hausa idan ya kawo wata kalma mu da muke hausa kano muka ce a wannan ai ba a santa ba da sai mu ce za mu gyara sai da bayan muka zo mu kan mu kai mu kan mu faɗa muka ce a'a wannan ai abatta yadda take tunda yayi glossary Mm, a can kamun sai a fassara don saboda rike ta shi kansa rike ilimi ne sanin wannan a wannan hausa ya shi dishewa rishewa nishewa rishewa rishewa gara ba ma kana cewa wai wani gini abin nan da kasa rungu ne amma na kasa oho rumbu oho a to a wannan subra ba rumbu bai eh wancan sto ne rumbu shi ko wannan fa abu abu shi ko wannan fa abu ɗaya yake fa zubo a zube yake a gaba zubo to to to almuhim tunda dai ba ba ba a- ba a kawo hausar ba shikenan alai kun fahimta ne ko subra subi subi to to subin ab- subin abinci subra ta- subratu ta'am na abinci at-ta'am idan suka ce ta'am abinda suke nufi yawanci albur suke nufi albur nau'i ne na alkama Eh, yawanci in suka ce at-ta'am a- kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin a cikin hadisin wannan a- a- abin nan a- a- al-musarra ya ce radda alaihi a- a- radda alai a- a- fa fa in sha'a falyumsik wa in sha'a falyarudda a- a- falyaruddaha wa sa'an min ta'am a ya zo da a riwaya wa sa'an min ta'am har da cewa la samra wa sa'an min ta'amin la samra ya mayar da sa'i na abinci amma ba samra'a ba da ita samra'a ita ce kyakkyawar alkamar ja kyakkyawa
فأدخل يده فيها
fa'ada khala yadahu fiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa ciki فنالت أصابعه بلدا sai dai ɗan yatsunsa sai suka wato sai suka ji danshi
فقال sai ya ce ما هذا يا صاحب الطعام menene wannan kuma ya kai ma abincin abinci mai sayar da abinci
قال sai ya ce أصابني السلام يا رسول الله ce ai ruwan sama ne ya same shi ya rasulullah wato an yi ruwa ya same shi ya bata shi
قال sai ya ce أفلا جعلته فوق الطعام to كي يرى الناس to ya baka sa shi a saman abincin ba kai ya rahun nas domin mutane su gan shi
من غش فليس مني duk wanda ya alkus baya daga cikin mu kaga nan bai yi tabbidi da man kashe ba. sai ya ce duk wanda ya alkus saboda haka ko da kaga la- ya nuna kan cewar man kashe na din ba la mafhuma lahu Eh, wannan ba yana nufin sai in musulmi kai ma alkus ba duk wani al- kowa kai ma ma alkus to falaisin na baya daga cikin musulmi saboda haka kaga ba za ka yi aiki da wancan hadisin ka ce mafhumin sa ya nuna kan cewa ka iya dukan hancin kafin ka iya masa alkus tunda wannan mutlak din za a ɗauke shi ala itlaqi ko musamman ma kan cewar shi shi kansa in ka ce man ghashana wannan wani nau'i ne na mafhum man ghashana na din wannan damir eh wani nau'i ne na mafhum mafhum a cikin al- mafhumul mukhalafa anwani akwai mafhum akwai mafhumul sifa akwai mafhum mafhumul adad akwai mafhumul ghaya akwai mafhumul makan ga sunan dai wannan wani- akwai mafhumul laqab wannan wani irin mafhum ne Man- ba na sifa bane na ai ba sifa bace man ghashana nahnu hmm? Lakab. Lakabi ne mu. Kaga ai wannan mu ba sifa bane. Waɗansu mutane ne ayyanannu. To ɗaukan mafhum daga lakab daga cikin anwa'ul mafahim duk shi ya fi rauni. Mafhumul lakab a cikin maf- an- anwa' na mafhumul mukhalafa wanda ya fi kowanne rauni shine mafhumul lakab. saboda in annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana sa ga daya magana sa ga wanda duniya ce saboda haka ba la yuhadul mafhum yanzu kamar abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewar a a ya faɗi wani abu ga wanda daga cikin sahabbai inda ba abu ne wanda yake nuna hususiya gare shi kamar manqaba ya faɗi wani abu na hukunci ga wanda daga cikin sahabbai sai a ce wannan hukuncin yayi taksisinsa a ɗauki mafhum daga wannan A'a. maganarsa ga ɗaya magana ce ga kowa wannan ya nuna kan cewa mafhumul laqab da'if to kuma da an ɗauki mafhum a cikin wannan da'ifi ne ballantana kuma ma ga mantsuki yayi sabani da su na'am
باب تحريم ضرب الخروج وشق الجيوب والطباع كعوجته
na'am babu tahrimi darbil hudud babun hana dukan kunduku wato kun a a- a a- al-hudud shine kuma to wato kundukoki wa shaqqil juyub da yaga wuyar riga wa du'a'i bi da'awal jahiliya da kira da irin kiran Allah- da kira da kira da irin kiran jahiliya
حدثنا يحيى بن يحيى na'am أخبرنا أبو معاوية وحول السبت na'am وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيل وحول السبت وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن الأعمش
na'am عن عبد الله dukkaninsu بن da abu mu'awiya da wake da abdullahi ibn numair dukkaninsu suka ruwaito daga al'amash
عن عبد الله بن مرة daga abdullahi ibn murra المسروق daga masruq ibn al-ajda al-hamadani wannan su ne manyan sahabban ibn mas'ud su ne aka ce ba wanda suke riwaya ta gaskiya da ake karbanta daga ali sai almajiran ibn mas'ud irin su masruq irin su abu wa'il irin su alqama ibn qais an-nakhai su su shida ne na'am عن عبد الله قال daga abdullah ibn mas'ud yace قال رسول الله صلى الله عليه yace وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ليس منا baya daga cikin mu من ضرب الخدود wanda ya rinka wanda yake dukan wato kumatunsa da hukuncinsa a kundukukinsa lokacin musiba wato yana marin kansa irin al'adar yadda na nuna bakin ciki da bacin rai
أو شق الجلود ko kuma ya yaga wuyan riga أو دعا بدعوى الجاهلية ko kuma ya kira da irin kiran jahiliya shine wato a a kukan jeroniyaha da nuduba a ce abin nan kyauta ta halaka kyauta ta tafi yau babu sauran yau ina ga a- a- wance aikin zama wance ka zama babu marawa shi ne da'awar jahiliya annud a wato anniyaha wa nudbatul mayyit wa du'a'u bil wayl da kai cona da sauran wa shirhihi Al- mai- al jahiliya kuma qabla al islam al fatratu allati qabla al islam na'am هذا حديث يحيى wannan shine hadisin Yahaya ibn Yahaya Yahaya ibn Yahaya ne ko eh Yahaya ibn Yahaya an-Nisaburi na'am وأرضى بن نعيم وأبو بكر
Muhammad ibn Numair suka Abdullahi ibn Numair da da- ai Muhammad ibn Abdullahi ibn Numair da Abubakar ibn Abi Shayba fa qala sai suka ce a nasu hadisin وشق ودعا غيبته wa shaqqa wa da'a bi ghairi al-alif sai suka ce wa shaqqa ah, wa da'a ba da au ba dai bi ghairi al-alif ba au ba wato sai ya hada duka wanda ya hada abubuwa gabaki daya to wanda wannan ita kuma riwayar Yahaya ya kawo bi au wato in ne ko daga ɗaya da kowane ɗaya ne zai zamanto wa'id din ya hau kansa na'am
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة
na'am حدثنا جرير وحول السند وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ibnu rahuya kenan
وعلي بن خشرم na'am قال na'am حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش Na'am da Isa bin Yunus da Jarir. Jarir wato koyaushe Jarir wato yana rikice mu fa tsakanin Jarir ibn Abdul Hamid Al-Dabbi da Jarir ibn Hazim. Nan Nawawi bai taimaka mana ba ko? na'am je da wannan dai zai a jarir ibn al-zahir jarir ibn hazim ku dauke shi amma ala tawakkun ba na'am
عن الأعمش
an al-a'mash daga ah, ah, Sulaiman ibn Maharan al-a'mash bi hadha al-isnad da wannan isnad suka a cikin nasu hadisin suka ce wa shaqqa wa da'a su ma kaga suka yi muwafaqa da riwayar ibn Numayr da ibn Abi Shayba
حدثنا حفص بن موسى عن حدثنا قريب حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن عبد يزيد عن جابر نعم عن القاسم بن مخيمر مخيمر مخيمرة عن القاسم بن مخيمر daga alƙasim ibn mukhaimira حدثه قال ya karanta masa hadisi ya ce حدثني أبو بردة na abu Abu burda Musa.
ibn abi musa jikansa ne ab- eh, abu eh, ɗansa ne abu musa abu burda ibn abi musa al-ash'ari
قال ya ce وجاء أبو موسى وجعا abu musa ya yi rashin lafiya wani rashin lafiya ومشي عليه sai ya suma
ورأسه في حج امرأة من أهله ha- kansa yana kan cinyar wata mace daga cikin mutanen gidansa
فصاحت امرأة من أهله sai wata daga ci- sai wata mace daga cikin mutanen gidansa ta yi kururuwa
فلم يستطع أن يرد عليها شيئا bai ya- sai ya- s- s- bai sami ikon ya yi mata raddi da wani abu ba فلما أتاه قال yayin da ya fus- yayin da ya farka sai ya ce
أنا بريء مما بين بينه rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni na barranta daga wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga gare shi fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam
bari'a min as-sariqati bari amina salika ya wato ya barranta daga mai dukan kunki- kuncinta
wal hadiqa da mai aske gashinta wash shaqa da mai yanka da mai tsaga tufafinta lokacin bala- lokacin saukar bala'i yawanci wannan al'adar mata ne to kun ga wannan duk barranta din tana nufin zahirin su ba yana nufin ga wanda ya halatta amma kamar yanda a ibn uyayna yace a bar shi a zahirin sa saboda babin wa'id ne an faɗa ne dan a yi gargadi a tsoratar daga wanda suke
حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن أصل منصور wannan as-saliqa as-saliqa was-saliqa bisin wa hiya allati tarfa'u sawtaha inda al-musiba wal haliqa allati tahliqu sha'raha inda al-musiba wash shaqa allati tashuqqu thawbaha inda al-musiba hadha huwa al-mashhur adh-dhahir al-ma'ruf amma wa qala ibn wa qala al-iyad an ibn al-a'rabi annahu qala as-salq darb al-wajh shine inda na fassara shi saboda haka akwai fassara biyu na ma'ana as-salika ko dai a ɗauke shi bi ma'ana da ma'anar wato mutum ya rinka dukan fuskarsa shine fassarar ibn al-arabi ko kuma kamar yadda aka faɗa ita ce niyaha shine ɗaukaka murya da kururuwa lokacin saukar musiba
duk ya zo kuma kamar na ya zo misali misali eh ya zo bisad wanda ya zo kuma bisin waqa'at fil usuli bisad ah wa salaqa bisin wa huma sahihan na'am dukkaninsu sun zo sahihan na'am
وحدثنا عبد بن حميد na'am وإسحاق بن منصور قال kausaj na'am
أخبرنا جعفر بن عون نعم.
أخبرنا أبو عبيس قال na'am akhbarana abu umais abu umais bi ah, bi dhamm al-ain ismuhu utbah bin abdullah bin utbah bin abdullah bin mas'ud dan uwan ubaidillah kenan bin abdullah bin utbah bin abdullah bin mas'ud
قال yace سمعت أبا صخرة يذكر yace naji abu sakhra yana cewa عن عبد أبو الرحمن صخرة شيكم آه وهو المشهور في كنيته ويقال فيها أيضا أبو صخرة واسمه جامع بن شداد نعم عن عبد الرحمن بن يزيد لدى عبد الرحمن ابن يزيد وأبي بردة بن لأبي بردة ابن أبي موسى قال سكتشي أغمي على أبي أغمي على أبي موسى أبي موسى يا سوما وأقبلت امرأته سيما سيما تسا أم عبد يتجي الله أم عبد الله تدرو تصير tana kwaruruwa biranna wato da murya wadda take mai mai ɗaukaka wato raun- murya wadda take mai haɗe da wato a baƙin baƙin ci mai haɗe da kuka wadda take akwai tarji'i a ciki a ranna shine yanda zaka ji murya tana a a kamar amsa kuwa dinnan kamar jan murya wajen kuka kamar ko ko wajen kiran sallah ba in aka ce ranna shine mutum in yace hayya ala salah haka din wani ita ce ranna daga nan ne aka samu ranin na'am قال Ta, ah, qala suka ce ثم أفاق sannan ya farfado قال ألم تعلمي yace shin baki sani bane وكان يحدثها alhali ya kasance yana mata hadisi yana gaya mata أن رسول الله صلى الله عليه cewa وسلم manzon Allah قال sallallahu alaihi wasallam ya ce أنا بريء ممن حلق ni na barranta daga wanda yake daga wanda ya aske gashinsa وسلق wasalar da wanda ya kururuwa وخاف kuma ya yanka ya ya tsaga a tufafinsa to kun ga wannan ya nuna salaf din da ma'anar kururuwa a, ya zo bisin kuma ya nuna shine aula min albar inda inda babu shi kaga babu munasabar raddin da ya mata tunda ku kururuwa ce saboda kai na karfafa tafsirin da da shi annawawi ya kawo na a, ma'anar as-salika na'am حدثنا عبد الله بن مطيع na'am حدثنا هشيم Hushaim ibn Bashir al-Wasiti عن حسين daga Hussein ibn Abdurrahman عن عياض بن عشر daga Iyadin al-Ash'ari
عن امرأة أبي موسى a- an imra'ati Abi Musa daga matar Abu Musa عن أبي موسى daga Abu Musa al-Ash'ari عن النبي صلى الله daga عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam وحول السند na'am وحدثني حجاج بن الشاعر Hajjaj ibn Sha'ir ya karanta min wannan hadisin حدثني عبد الصمد Abdul Samad ibn Abdul Warith ibn Sa'id قال حدثني أبي yace mahaifina Abdul Warith ibn Sa'id ya karanta min hadisi حدثنا داوود yace Dawud eh, uhum, ibn Abi Hind يعني بن أبي هند uhum, حدثنا عاصم ibn Sulaiman al-Ahwal عن na'am صفوان صفوان بن محرز daga Safwan ibn Muhriz عن أبي موسى daga Abi Musa عن al-Ash'ari النبي صلى الله عليه daga Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam وحول السند na'am وحول وحدثني الحسن بن علي Hassan ibn Ali al-Hulwani
حدثنا عبد الصمد yace Abdul Samad ya karanta mana hadisi أخبرنا شعبة yace Shu'ba ya ga ya karanta mana عن عبد الملك بن أمية daga Abdul Malik ibn Umair عن ربيع بن حراش daga Rabi'i ibn Khirash bin Kha'i a ibn Khirash kun gani kun sa ni kun sa ni wa kun sa ni shakka ربعي ابن حراج بكسر المهم بكسر المهملة وآخره معجمة من شين حراج بكسر المهملة مهملة نعم عن ابي موسى daga abi Musa wannan yana daga cikin mukhadram shi rib'i ba Mm. Mm, bil ayn daga abi Musa al-Ash'ari na'am
عن النبي صلى الله عليه daga annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam بهذا الحديث da wannan hadisin غير أن في حديث عياض الأشعري Da- sai dai a cikin hiya- hadisin Iyad al-Ash'ari قال ليس منا ya ce laisa minna ولم يكن بريء balam ya kul bari da ya ce ana bari ya ce bai ce bari'un ba kamar yadda ya ce a cikin sauran riwayoyin mimma bari aminu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana bari'un mim ay ana bari'un mimman halaka wa salaka wa kharaq shi sai ya ce laisa minna man halaka wa salaka wa kharaq na'am
باب بيان غلظة تحريم النبي babu bayanin zilatu tahrimin nabi babun bayanin wato girman haramta a- girman girman haramcin annamima annamima shine daukan hadisin wani ya zuwa ga wani da nufin bata tsakanin su Eh, annam daga annam ne wa nummal hadithi ila ahlihi fa inna sa- fa innal amanata fi nammihi wa nummal hadith wato ai asnadil hadith ila ahli fa innal amanata fi nammi fi isnadi ma'anan nam shine daukakawa to amma sai ake ake itlaqin ta akan raf'ul hadith ila al-ghayr bi qasd al-ifsad daukaka hadisi ya zuwa ga wani da nufin bata tsakani
وحدثني شيبان بن فروخ
na'am shayban ibn farrukh an-nahwi
وعبد الله بن محمد بن أسماء الطبعي ad-dubai abdullah ibn muhammad ibn asma ad-dubai قال Ƙala suka asma yana daga cikin sunayen da maza da mata da suke amfani da shi a larabci Eh, kamar yadda juwairiya shi ma maza da mata duk suna amfani da shi Eh, akwai juwairiya ta bin asma daga cikin almajiran lafiya ba juwairiya tu ibn asma namiji ne kuwa na'am
حدثنا مهدي na'am وهو ابن ميمون shine ibn maimun حدثنا واصل بن أحدث wasilun al-ahdab عن عدوان daga abi wa'il shaqiq ibn salama
عن حذيفة daga Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu أنه بلغه أن رجلا يمين حديثا ya labari ya zo masa cewa wani mutum yana annamimanci yana kai labarin mutane yana kai labarin mutane domin bata tsakani
فقال هريرة sai hudaifatu ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه na وسلم ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يدخل الجنة النار la yadkhulul jannata namma mai annabimanci ba zai shiga aljanna ba to kun ga wannan shi ma wato wannan duk kawo hadisai nisa imam muslim ya kawo waɗannan a babin kitabul iman bayan sa da alaka da yawanci zaka ce sa da alaka da akhlaq ne ko da tarbiyya ko da adab amma ya kawo su ne saboda akwai matsala ta aqida a cikin su saboda sun kunshi raddi ga khawarij da kuma raddi ga murji'a raddi ga hawari su ne suke cewar suka yi rigo da zahirinsu saboda haka duk hadisan da zai zo daga baya da za su kawo na shafa'a wanda suka nuna tabbatar shafa'a gare su yau na kan shafa'a zahirinsu suke ba na warware imani ga wanda ya aikata kuma raddi ne akan murji'a wanda suke ganin idan dai mutum ya yi imani to shi kenan la ya zurru ma imani na wasu sako ba zai cutar mutum ba abin da sa yake kakkawo su kenan duk da yake zai sake maimaita hadisan a cikin kitabul adab yayin da yake zai kawo su domin ya kwada ya tsoratar akan misaltuwa da irin waɗannan halaye amma anan ya kawo su a cikin kitabul iman don ya tabbatar da wannan matsala ta aƙida ta kan cewar wato a, akwai hadisai da zahirinsu ya zo yake kore shiga aljanna ko yake nuna barranta da wanda ya aikata waɗansu ayyuka to ba a zahirinsu suke ba a na kan cewa suna warware imani babin wa'id ne babi ne na wa'id kuma ya nuna kan cewa da abin da ya zo a babin wa'id wato narko zai iya zaba lalle ne a yi tafizinsa ba zai iya tabbata ga wanda ya yi a zahirinsa kuma zai iya zaman towar allah maɗaukakin sarki ya zafi masa ko kuma shafa'a ta same shi ko kuma allah maɗaukakin sarki ya yi muƙasati gare shi da wata yana da wadansu kyawawan ayyuka da wannan kyawawan ayyukan za a auna idan wanda ya fi rinjaye sai zama tutushe makomar mutum na'am
حدثنا علي بن حجر السعدي na'am وإسحاق بن إبراهيم na'am alhamdali قال إسحاق akhbarana isa ya ce akhbarana na'am jarir jarir ibn abdul hamid ad-dabbi nan Abd- ibn abdul hamid ne.
عن منصور daga mansur ibn al-mu'tamir عن إبراهيم daga ibrahim ibn yazid an-nakhai عن همام بن الحارث daga hammam ibn al-harith قال yace كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير akwai wani mutum da yake kai rahoton maganganu zuwa ga shugaba zuwa ga sarki فقلنا جلوسا في المسجد mun kasance muna zaune a cikin masallaci فقال القوم sai mutanen su- sai mutane su- sai jama'a suka ce هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير wannan yana daga cikin wanda suke kai ha- labari zuwa ga sarki wato yan yan rahoto ne
قال sai ya- ya ce فجاء حتى جلس إلينا sai ya zo har ya zauna wajenmu فقال هريرة sai hudaifa ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يدخل الجنة قتات la yadkhulul jannata qattat wato mai ana annan ma wanda yake annamimanci ba zai shiga aljanna ba wa huwa bi fathi al-qaf wa tashdid al-ta'i al-muthanna min fawq qala al-jawhari wa ghayruhu yuqalu namma al-hadith yanummuhu wa yanimmuhu bi kasri an-nun wa dammiha nama wal-rajulu nammam wa namma waqtuhu wa a a a nammam wa nam آه، و- وقته يقته بقف بضم القاف قتا قال العلماء النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم نعم نعم ba za a ce nan sun yi giba shi ba نعم ba za a ce nan sun yi giba shi da suka cewa yawa ahsant na farko dai yana nan sannan na biyu kuma wanda yake mujahir bai bayyana sako babu annamima a cikin haƙƙinsa musamman in ya zama tokan cewar sun faɗa ne ta jihar wato a san shi in kuma a don kuma a yi masa nasiya tunda huzaifa suka gaya ma malami suka gaya ma Eh, domin kaga kuma huzaifa ga abin da ya ce masa na'am jasus eh ya daga shi ne inda inda inda bi niyyati wato inda da niyyar barna ne to shine ya shiga ciki amma in ba da niyyar barna bane ai akwai jasus a cikin yaki ya halatta akwai jasus a cikin yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura hudaifa ya ce ya je ya zama to ain ya je ya kai musu ya je ya kawo masa labarin abin da suke na kan suke amma idan ba da manufa ingantatta ba ta tsaro ta tsare rayuka ko dukiya ko tsare a alfarma ko tsare mutunci to bai halatta ba wannan ai kasan yawanci irin wannan saboda kasan shi ne mulki ba wanda yake son tsegumi irin dan siyasa shi ne akwai kowa za su yana son wanda zai kawo masa tsegumi zuwaran nan ma ga wani sai kai mamaki mutum ba kowan komai ba ka san ba shi da yawanci magana ta sa ƙarya ce ma haga wato in ya zo shi irin su ake so a fada saboda abinda masu mulki suke so ke to irin waɗannan ke su kansu ma masu haka ma masu rubuta security report a yawanci da haka suke su ne suke shi sa haka yana imam a imam nawawi yake cewa suna ganin zai kyau karanta wannan abubuwan da nawawi ya kawo ya ce ƙalar imam abu hamidin al-ghazali fil ihya i'lam ka sani annan namimata innama tutlaqu fil akthar ala man yanmu qawlan ghairi ila al-maqul fi ita namimanci yawanci ana amfani da ta ne akan wanda yake daukan maganar wani ya zuwa ga wanda aka yi maganar akan sa kaji abin da wani yace akan ka yawanci aka ake annabi kama ya qul fulanun yatakallamu fika bi kaza wani ga abin da yake cewa akan ka da kaza walaisatin namima makhsusatan bi hada amma annamimanci bata keɓanta da wannan ba bal haddun namima iya wato ma'ana annamimanci kashfu ma yakrahu ma yukrahu kashfuhu yayi abinda ba a san a yayi shi sawa'an karihahu al-manqulu anhu aw al-manqulu ilayhi aw thalith daidai ne shi wanda aka dauko zancen daga gari akansa baya san a fada aka je aka fada awil manqul ilai ko wanda aka gaya masa baya son a ce an fada aka je aka gaya masa gashi wani ya fada aw thalith ko kuma wani daban wa sawa'un kana kashfi bil kitaba sawa'un kuma abinda aka wato buɗe zancen da bayyana shi a rubuce ne aw bil ramzi ko da ishara aw bil ima'i ko da ar-ramz shine da da alama aw bil ima ko da ishara kashfi bil kinaya okay to haka ne nan ma nikaya yasa amma nikaya ba ke abin da ba sai dai kinaya amma hatta kitaba din ma tana ciki fa haqiqatun namima haqiqanin annamimanci ifsha'u sir bude wato a yada sirri wa hatki satri amma yukrahu kashfuhu da yaya sutura akan abin da ba a son a bayyana shi falau ra'ahu yukhfi malan li nafsihi fa zakarahu fa huwa namima da zai ganshi yana koye wata dukiyarsa sai je yana fada to wannan annamimanci ne wa kullu man hamalta ilaihi namima a a fa huwa namima qala wa kullu man hamalta ilaihi namima duk wanda ka kai masa annamimanci wa qila lahu aka kace masa fulanu ya ƙulu fika au ya fa'alu fika kaza fa alaihi sittatu umur duk wanda aka kai masa abubuwa magana aka ce wane yana faɗin magana a kanka ko yana aikata kaza a kanka to abubuwa shida ne a kanka al'awwal Allah ya su Allah ya saddika hu na farko karka garkata shi li annan nan ma mafasik domin mai annamimanci fasiki kuma fasiki ba a gaskata shi da magana waɗansu ku so abin da suke so kenan الثاني نبي أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله يمسى نسيها يهنش يمسى نسيها كما يمغس تأيكين ديكي هنا كان جاء باء وانم باء أيكي بني دان سبو دقب كريكا ومسا الثالث نأكو أن يبغضه في الله يكيش سبو الله wato kada ya so shi saboda wannan abin da yake kawo masa ya ga cewa kamar wai mai son sai a ya kishi saboda Allah fa'innahu baghidun inda Allah ta'ala domin shi a wajen Allah abin kini wa yajibu bugdu man abghadahu Allah kuma wajibi ne kaki wanda Allah ya kishi الرابع نهدو الله يظن بأخيه الغائب السوء kada ka dau- kada ya yi ma dan uwan nasa wanda baya nan da aka kawo masa zancen sa kada ya yi masa mummunan zato saboda Allah ya hana su ubba alhamis na biyar Allah ya hamiluhu ma hukiya ma hukiya lahu ala tajassus wal bahth an dhalik kada abin da aka kawo masa na labarin ya dauke shi akan to bari ya je ya bincika bari ya je ya shigar buntu burtu ko bari ya je ya samu kada ya yi wannan السادس Allah yarda li nafsihi ma naha an-namama anhu ya kima kada ya yarje ma kansa abinda ya hana mai annabimancin yin sa saboda haka fala yahki namimatan namimatahu an kada ya zama to yayi hikayar annabimancin nasa daga gare shi fa yaqulu yace fulanu haka kaza wani ai ya ce kaza fa yasiru bihi namama sai shi kansa ma yazo ya zama to mai annabimancin wa yakunu atiyan ma naha anhu ya zamanto shi ma ya aikata abin da ya hana daga gare shi hada akhiru kalam al-ghazali wa kullu hadha al-mazkur fi an-namima duk wannan abin da aka ambata a cikin annamimanci yace idan lam yakun fiha maslahatun shar'iyya idan babu maslaha ta shari'a a ciki yanzu kamar kaga tasu da suka ce wannan shine yake kai labarin mutane to sun zama ko bai suka gaya ma sun san akwai maslahar shari'a a ciki shine za a hana shi fa'in da'at hajjatun ilaiha idan bukata ta kira idan aka samu bukata ya zuwa ga annamimanci falaman aminha to babu hani a kanta wadhalika kama idza akhbarahu anna bi anna insanan yuridu al-fatka bihi kamar idan wani mutum ya zo bashi labarin cewa ai wani mutum yana son ya halaka shi aw bi ahlihi ko ya farma iyalansa aw bi malihi ko da dukiyarsa aw akhbara al-imam aw man lahu wilaya bi anna insanan yaf'alu kaza ko kuma yaje ya gaya ma shugaba ko wanda yake da wato iko cewa wani wani mutum yana aikata kaza wa yas'a bima fihi mafsada yana kai komo da abin da yake akwai barna a cikin sa wa yajibu ala sahibil wilaya al kashfu an dhalik to wanda yake da mulki wanda yake da iko to wajibi ne shi kuma ya bincike akan wannan wa izalatihi ya kawar da shi fa kullu hadha wa ma ashbahahu laysa bi haram duk wannan da ma abin da ya kama da shi ba haramun ba ne wa kad yakunu ba'dhuhu wajiban wani lokaci ma yakan zamanto wajibi wa ba'dhuhu mustahab mustahabban wani lokaci ya zamanto mustahabbi ne ala hasbil mawatin gurgudan gurgudan makami wallahu a'lam na'am Mm. eh wajibi nan waji- wajibi ne ai kotun da saboda haƙƙul musulmi alal musulmi sit haƙƙin musulmi akan musulmi shida ne idan tansahaka fansahu ya nemi maka nasiha kai masa nasiha to yana daga wani yana daga cikin nasiha in ba kai ba shine kai masa halin shine kai masa dungu kenan to dungu ka haramun ne da mutum dungu na'am kamar wannan matsalar ta ko bai tambaya ba in ka sani in ka sani haƙƙin ka ne saboda a- abin nan a- addinin nasiha addinin nasiha da a'immatul musulmi na wanda a ammati ya da cikin amawa musulmi dai wajen wata masa nasiha na kamar matsalar nan ta rikici wajen an sa yara abubuwa kamar na annabimanci kamar misali irin yadda yara a kasuwa baka kamar yaro da mai gida to idan yaron yana sai aka kawo shi mai gida irin tsoron cewa yaron sai yana ɗiban dukiyarsa haka Mm.
yana kamar dai yin alwaki da ita kamar shi wannan ya za a
wani ai ba a nemi yanci ba ne inda an akwai maslaha a cikin wani kana gina ne mutum ba na a duke sa ta gyare ana ai wajibi ne shi kanka samu wancan ne idan wani lokaci akwai hanyoyi da za a iya a yi maganin ta ba tare da an yi ɓata tsakani ba to koyaushe abin da duk zai iya zama duwa shi yasa in ba a son kawar da mafsada da barna kamar ta Um, ba a son a kawar da barna da wata barna kamar ta ko kuma a kawar idan za a iya kawar da barna ba tare da samun wata barna ba mutlaka sai maslaha to wannan ya fi isa a kawar da barna da za a sake samun wata barna ko da ba ta kai barnar wancan ba in za a iya kawar da ita babu barna bar akwai maslaha ba a kawar da ita ta wani yanzu kamar wanda ka san yana yin haka sai ka san yaro ne yake yin haka sai kasancewar akwai yanda yake za a yi masa za a je a sanya shi ya daina kamar akwai wanda yake jin maganarsa ko mahaifansa ka je ka gaya mahaifansa cewa wannan yaron fa gashi da gidansa ya ɗauke shi da amana amma muna da shaida yana wasa da dukiyarsa ya kamata a masa faɗa tun kafin mai gidan ya zo ya sani aka faɗi wannan aka yi masa faɗa iyayen su kai masa faɗa ya daina kaga an kawar da barnar da masla an sami gyaransa amma da ana yin wannan kaje ka gaya mai gidan yanka mai gidan zai koro shi kaga an samu mafsada to in za a iya samun kawar da mafsada da maslaha wannan shi ne to ku ringa kula da waɗannan a muwazana tsakanin misalik wal mafasid shine at-tawjihul maqasid fahimtar maqasid na shari'a ko yaushe ya kamata ya zama to zokin ɗalibin ilmi ya rinka duban irin waɗannan maqasid manufa na shari'a نعم
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه نعم حدثنا ابي معاويه بن وكيع عن الحارش واول السنه
don nisa baka cewa haɗin ne garin gaba ɗan haɗin tun da aka suke rubuta abu yawanci yawanci a halkan mu yawanci mu haka muke haka haka haka muke karantawa a gaban da muke karantun mu a wajen shekala abbad abdul muhsin labar haka muke karantawa ko kowa a lokacin da magana sahih muslim ma hadin muke faɗa haka ne wa hawwala sana shine ma'anarsa an rinka faɗan hadin ya fi sauki kuma an kawo ne da yake ci sa kun san mu yanzu ne karatun namu ne wani su fa in suka zauna fa za su iya za su iya gama sahih muslim a zaman biyu eh don ba shari'i ba shari'i ake ba kamar ibn hajar tsakanin azhar da al'asar a zama ɗaya aka soke muje musulmi na tabara a hanyarsa zai tafi hajji da ya tsaya a askala tsakanin azhar da al'asar aka zauna aka soke shi bayan koma aikin kenan yawanci sun riga sun karanta hadisan ba mu sai an ja baki an fasa ana sanin wani su kawai suna ɗan san yan fawa'id ne ko kuma ma kawai a ya zama to kan cewa ne sun yi sun yi tanakuli sun yi sun samu riwaya daga wajen su sami isnadi na'am na'am وحدثنا من جابر بن حارث التميمي na'am
واللفظ له wallafzu la na min jami
اخبرنا ابن مسلم ابن مسلم na'am ali ibn mushir عن العامش na'am عن ابراهيم daga ibrahim ibn yazid an-nafa'i عن همام بن الحارث daga hammam ibn al-harith قال كنا جلوسا مع حذيفه yace mun kasance muna zaune tare da hudhaifa a cikin masallaci فجاء رجل sai wani mutum ya zo حتى جلس har ya اليه zauna a wajenmu فقيل لحذيفه sai aka ce ma hudhaifa ان هذا يطرق الى السلطان اشياء wannan fa yana kai wa labaru yana yana ɗaukaka abubuwa wajen zuwa ga zuwa ga sarki zuwa ga shugaba ga sarki
فقال حذيفه sai Hudhaifa ya ce اراده ان يسمعه yana nufin ya ci- ya ji yadda shi magana سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يدخل الجنه خطات wanda yake annabi manci ba zai shiga aljanna ba na'am
باب بيان قيم تحريم الاستثناء wannan shi ma shi ma wannan sun dauke shi da tawili biyu ila yadkhulul janna ba zai shige ta ba ma'ana wanda ya halatta Eh, ba zai shige ta ba abadan wanda ya halatta domin kafiri ke ko kuma la yadkhulul janna ay ma al faizin dukhulul faizin wanda suke shiga aljanna ba tare da an musu azaba ba ba tare da an musu kowa ba zai shige ta cikin su ba ko kuma mu dauke shi ta ta, ta abin sufiyar ka bar shi a zahirin sa kawai ba zai shiga aljanna ba in ya so ya kare shi ta babu wa'i qatta shi ne ma'anar nan ma ma'anar su da qatta ma'ana nan ma sunan sa ne eh mutar ayi mutar da fa shi kansa yadda aka faɗi sunan da aka wato laraba sun aka yi qatta eh na'am za mu tsaya ko